الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وسلم اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا آمين وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان آمين وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق آمين وأعمالنا من الرياء آمين وألسنتنا من الكذب والجيبة آمين وأعيننا من الخيانة آمين إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور bayan haka ‘yan uwa al'ummar musulmi na gabatar mana da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yau muna yammaci na ranar alhamis biyu ga ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha tara ga watan biyu miladiyar haihuwa annabi isa ɗan maryam shekara ta 2026 alhamdulillah gamu a wannan katafaren masallaci namu da ke garin rigacikun masallacin da muka raɗa masunan marigayi a sheik abubakar mahmud gumi muna fata wayannan iyaye masu albarka tun daga kan Shehu Usman dan Fodiyo da kaninsa Abdullahi Gwandu da ɗansu Muhammadu Bello da wayanda suka kama masu a aikin da'awa muna addu'a Allah ya ji kansu ya gafarta masu ya masu rahama آمين Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da ɗaya daga cikin fitattun almajiransa a sheik ismaila idris bin zakariya irinsu sheik lawal abubakar irinsu sheik muhammadu rabiu aliyu daura irinsu sheik adam ibrahim mai shafi irinsu malam usman muhammad irinsu sidi ali sokoto irinsu sheik usman abubakar babantu ne irinsu limamin yahaya road da duk magabatanmu waɗanda suka rufa ma malaman nan baya aka isar da saƙon alƙur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam nan kusa-kusa irin su Sheikh Habibu ya ƙaura, su Alhaji Musa mai gandu Muhammad, su Sheikh Sa'idu Hassan Jingir, su Malam Hudu Cikaji, su Malam Lawal mai turnuku. su malam Uthman Abubakar babantu ne irin su Sheikh Abubakar Imam Ikara duk wa'annan wasu bayin Allah ne almajiran marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wanda ake ayyukan nan tare da su dukansu da na ambata sun koma zuwa ga Allah irin su Sheikh Usman Saleh su malam Adamu Ali mai gora duk wa'annan ƴan uwa masu albarka muna addu'a Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta masu, Allah ya masu rahama, mu da muke raye, mu ma in lokacinmu ya zo muna roƙon Allah ya azurta mu cikawa da imani. Wani mawaƙin Hausa yana cewa kowa ya mutu bai sauri ba, mu da muke nan ba mu daɗe ba, ya ce sai mun zo ciro man gombe, to shi ma ya wuce, Allah ya azurta mu cikawa da imani. نعم على رمى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم
to da yake muna karatun ne da raddul azhani ila ma'anar qur'an na babban malamin mu marigayi a Sheikh Abubakar Mahmud Dumi kuma muna cikin suratul hajji ne za mu tashi akan aya ta hamsin da biyu to sai na fara da inda mala yake cewa suma zakara ta'ala sai Allah ya ambaci cewa annas sa'aya fi ibdali ayatin lahi idan ka zo kana wani aiki don ka ɓata ayoyin Allah wannan abin da za ka yi la yu'athir fiha bi shay'in baya tasiri wa ma min nabiyyin illa bi ayatihi as-sa'ida babu nabi da Allah zai aiko face sai yayi tafiya da ayoyin Allah wanda za su taimaka ma da'awar shi saboda haka su masu kokarin ɓata sakon Allah walan yanjahu fi ibdaliha basi nasara bojan bata ayoyin Allah ko isar da sakon Allah faqala sai Allah mai girma da daukaka ya ce wa ma arsalna min qablika min rasul ba mu aiko ba kafin kai wani manzo nabiyun umira bit tabligh wato in an ce rasul annabi wanda aka umarce shi da ya isar da saƙon da Allah ya aiko da shi. Ai, bitabligi shar'ihi ma'ana ya isar da bambanci. In wannan manzo ya zo, ko annabin nan ya zo, illa iza ta manta. rajiba sai ya yi burin ina dai da ya samu yin wani aiki aikin zai sa ya samu sai ba ga alma da ɗaukaka wannan burin nashi da fatan alkhairi nashi a kan shaidanu fi umniti sai shaidan ya jefa wani abu cikin wannan abin da yake guri sai ya sa mai shubuha liyabila biha ayatullah don ya ɓata ayoyin Allah da wannan abin da zai jefa ma wannan annabin kamar me misali tamannin nabi sallallahu alaihi wasallam fi islamil walid bin mugira kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara manya-manyan ƙuraishawa irin wa'inda ake kira who is who wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin idan irin su walidimi da mugira suka mansulinta ba shi kenan gaba ɗaya ƙuraishawa za su mi ƙauya wasa na didi ƙurai da manya-manyan ƙuraishawa inda maka na ibini umma maktum shi kuma ibini umma maktum makaho ne la ya alamu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam mashgulin bi hadal am shi bai san manzon Allah ya fiskantar da kanshi zuwa ga wa'innan manyan ƙurayshawa ba yana jawo hankalinsu zuwa ga fahimtar addinin musulunci faja'ahu sai ya zo ma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya kuli yana cewa manzon Allah, Ya Rasulallah, a ƙari'ini wa'allimni min ma'allamakalla, yana cewa manzon Allah, karanta min abin da ka zo da shi. Wa'allimni min ma'allamakalla, ka sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai, wayu karriru hazil kawai. Yana ta maimaita wannan magana. حتى كره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهاه har manzon Allah ya kyamaci yawan nacewa da yayi yana ta faɗi mai wannan kalma ba a fasa sai manzon Allah ya ɓata rai ma'ana ya game fiska wa a arada anhu ya kauda kai daga gare shi ووسوس الشيطان بذلك في ابن أم مكتوم marigayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi sai ya ce sai shedan ya sa wasi a cikin al'amarin ibn Ummu Maktum fa nazala fihi abasa wa tawalla sai Allah ya saukar da wannan ayoyi inda Allah yake cewa manzon Allah abasa wa tawalla ya game fiska ya juya baya an ja'ahu al'ama abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى
الله يشي أبس وتولى منظم الله صلى الله عليه وسلم يا جم فسكا يا جويا بايا ميثا an ja a hul'a ma dan makaho ya zo mashi abdullahi ibn umma maktum yana so ya yanke maganar da suke da manya-manyan ƙurashawa wannan abun ya ɓatawa manzon Allah rai to shine sai Allah ya ce abasa wata walla an ja a hul'a ma wa ma yudirika la'allahu yadhakka me ya sanar da kai tana iya yiwa shi ya tsarkaku ko au yazzakaru yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra ko ya wa'aztu wa'azin ya amfane shi amma manissa gana amma wanda ya wadatu da wa'azinka
anta lahu tasallu kai kuma kana ganin kamar shi ɗin nan shi ne in ya musulunta ko in suka musulunta gari ya musulunta to sai Allah mai girma da ɗaukaka ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa'innan ayoyi kullum idan Allah zai magana da annabi sallallahu alaihi wasallam sai a yi kamar ba da shi ake ba kaga nan sai aka ce abasa wata walla kamar lokacin da manzon Allah ya ba munafukai izinin zama gida da Allah ya tashi saukar da magana akan zargin da me aka ba su izini sai Allah ya ce wa manzon Allah afallahu anka afallahu anka lima adanta lahum حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين sai Allah ya fara da cewa Allah ya maka afuwa dan me ka ba su izini me yasa baka bari har ka fahimci mai uzurin gaskiya ba da mai uzurin ƙarya kaga ba a tunkari manzon Allah da tsawa ba sai aka ce afallahu anka to haka nan ma sai aka ce abasa wata walla to dama su wa'annan manyan qurayshawa daman daga cikin abin da suke damuwa wai idan mutum ya zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan kana iya ganin kuturu yazo kana iya ganin gurgu yazo kana iya ganin makaho yazo kana iya ganin mai faskare yazo kana iya ganin masu yankan kumba duk sun zo to ibn ummu maktum yana zuwa duk sai suka watse sai suka ce to dama mun ga muku yanzu ka ga daga tsayawan mun nan tare da shi domin wannan makawan dubi dubi yanzu ya zo mana yanzu in ka aka dade nan zaka ga wani kuturin ya zo in ma an dade zaka ga wani kaza ya zo to wannan irin wannan abun da shaidan yake jehowa yana iya samun kowa wa mithluhu ma waqa li daud alayhi salam inda qaulil hasmi kamar misalin abin da ya faru da masu husuman nan biyu suka hauro katanga Allah ramma ko zaka tuna gurin وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب sai Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin ko kana da labarin masu husuman nan guda biyu wa'inda suka hauro katanga suka dira gurin annabi Dawud alaihi salam a lokacin yana cikin mihrab gurin ibada sai ya firgita ya ga mutane sun hauro katanga ba su biyo ta kofa ba ba an cewa a tulbuyuta min abuwa biya ba to su sai suka hauro sama to me ya faru إذ دخلوا على داود ففزع منهم a lokacin da suka shiga ga annabi dauda sai ya firgita na'am قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض qalu la takhaf da suka ga ya firgita sai suka ce a kakka ji tsoro mu dinnan da kake ganin mu hasmani husuma muke yi mu biyu ni da dan uwana inna hadha afiko خصمان بغى بعضنا على بعض dayan mu ya ketare iyaka akan haƙƙin daya فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط mun zo ne kai hukunci tsakaninmu na gaskiya karka ketare iyaka واهدنا إلى سواء الصراط ka daidaita mu akan daidaitacciyar hanya mi- miƙaƙƙiya kada wani ya zalunci ɗaya daga cikinmu na'am إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة sai ɗaya nuna ɗaya ya ce inna haza ahi wannan ɗan uwana ne Allah ya mai arziki mai tarin yawa lahu tis'un wa tis'una na'aja yana da tunkiya ko yana da akuya 99 shi kuma ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب shi yana da akuyoyi 99 awaki awaki 99 waliyana ajatun wahida wahida ni kuma ina da akuya kwaya ɗaya tak amma kullum in muka gamu faƙala a kafil niha sai ce min da Allah ba ka bani akuyan nan taka guda ɗaya ban haɗa su zama ɗari
wazzani fil khitab wa azzani fil kitab kuma ya matsa mun duk sanda muka haɗu magana kenan don Allah dan girman Allah kawo mun akuyan nan taka guda ɗaya ka ban ita in haɗa su zama ɗari ni ina da casa'in da tara to me ya faru قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه tun kafin annabi Dawud alaihi salam ya bincike sai kawai ya ji haushi ya tuƙe shi nan da nan adifa da tausayi irin na annabawa sai ce laqad zalamaka iya
gaskiya tsakani ga Allah hakika ya zalunce ka bi su'ali na ajatika ila ni ajihi akan yazo yana tambayar ka yana roƙonka ya nace sai ka bashi akuyan nan taka kwaya ɗaya tallin tal ya hada da nashi ya zama guda ɗaya na'am وإن كثيرا من ال- من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب daga lokacin da ya faɗi wannan magana tun da ya fusata ya ce daman ɗabi'ar masu haɗa kamfani kenan wa inna kafiran min al khulata min alkhulaɗa'i mafi yawancin masu haɗaka a yi kasuwanci ko a yi wani abu mafi yawancinsu haka ɓangaren suke zalintar ɓangare illa allazina amanu illal ladina amanu wa amilus salihati wa'inda ba sa zaluntar jama'a sai wa'inda suka yi imani da Allah suka aikata aikin kwarai kuma wa qalilum mahum kuma ɗan kaɗan ne cikin masu yawa daga cikin jama'a to duk da annabi Dawud alaihi salam ya faɗi wannan
zanna dawo sai kuma ya fara tabbatar da kansa cewa kai masu fata wannan fada suka zo su yi mun fatawa
annama fatanna wato jarraba ni Allah ya aiko a yi jarrabawa ce Allah ya aiko a jarraba ni fastaghfara rabbahu yana ganin haka fasta gafara rabbahu sai ya no- roƙi ubangijin shi gafara wa kharra raki'an wa ana sai ya fadi yana mai ruku'u kuma yana mai da al'amarinsa zuwa ga Allah kaga idan da gaban alkalai aka je Mm.
aka kai wannan karar na'am
sai alkali ya fara tunanin anya cin akuyan nan guda ɗaya ba ta ne ɗarin nan ba ce ne lallai
shi tunanin da zai fara yi kenan akuyan nan ɗaya kila asalinta cikin ca- ca- casa'in da taran nan take kare abinda alkali zai fara bincike kenan to annabi dauda sai Allah ya jefa mai wannan burin a yi adalci ɗin na'am
ina fata mun fahimta na'am saboda haka sai da ya jajjefa wa'innan maganganun sai kuma ya fara tunanin jarrabawa ce aka yi masa sai ya roƙi Allah gafara sai ya faɗi yana mai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah na fata mun fahimci wannan na'am to irin wa'innan abubuwan shine yake faruwa ai wani abu ya faru da yake shi annabi Dawud akwai ɗan shi annabi Suleiman sai a ƙa'idar musulunci kai mai dabbobi kai kake da iko ka saki dabbobinka da rana su je su yi kiwo na'am
mai gona kuma ya fita ya tsara gonar shi shikenan
to sai wasu dabbobi sai suka shiga wata gona sai suka yi ɓanna duk shuka ta yabanya ta yi kyau dabbobi suka zo suka ciccinye amfanin gona sai dai ɗan abin da ba a rasa ba na tushe suka bari subhanallah
sai mai gona ya kai ƙarar wannan damuwa gurin annabi Dawud alaihi salam. To da aka kai wannan ƙara sai annabi Dauda da ya saurari damuwar gaba ɗaya sai ya kwace dabbobin makiyayi sai ya bai ma mai- ya bai wa mai gona ya ce je ka rike wayannan dabbobin a matsayin ɓarnar da aka yi maka ayya
kai kuma na sallame ka To, da annabi suleiman ya ga sun fito mai dabbobi ran shi a ɓace shi kuma manomi yana ta annashuwa da nishadi sai annabi suleiman ya ce me ya faru ya annabin Dau- ya annabin Allah Dawud alaihi salam yaye hukuncin sai shi mai gona ya ce an san gonar tawaye an san dabbobi abin nan sai mai dabbobi ya ce an san da- an mai gona afuwan mm
haka ne?
eh yace an amshe dabbobi an anshe dabbobi na an baiwa mai gona sai annabi suleiman ya ce ni ko inda ni ne ba haka zan hukuncin ba na'am in ji annabi suleiman sai ce to inda kai ne da za ka yi hukuncin sai ce to in ni ne an san dabbobin zan yi miƙawa mai gona na'am
ya rike dabbobin ya ci gaba da amfani da nonansu shi kuma mai gona in ba shi gona ya ci gaba da renanta shi mai dabbobi shi mai dabbobi ya ci gaba da renan gonar yana sa mata taki yana huda yana noma yana ciro har sai ta kai daidai wa daida da yadda aka same ta Allahu akbar don haka ta faru sannan sai in anshi gonan mai gona in mai damashi in anshi dabbobi mai dabbobi in mai damashi nan da nan sai suka koma ga annabi dauda suka ce akwai wani ƙarin bayani daga annabi suleiman sai ya kirawo shi ya ce ɗana inda kai ne ya za ka yi hukuncin sai ya gaya mai wannan sai annabi dauda ya tashi daga kan nashi hukuncin sai ya dawo kan hukuncin da annabi suleiman ya yi Allahu akbar
wannan yake nuna mana annabawa ba sa kyamar gyara kuskurensu ai kaga da Allah ya ce abasa wata walla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yadhakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra Mm.
tun daga wannan ranar da zaran ibnu ummu maktum ya ziyarci annabi Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya cire mayafin shi sai ya shimfida mashi sai ya rika ce mai maraba da wanda ubangiji na ya zarge ni saboda shi Allah marhaban bima atabani bihi rabbi sai shimfiɗa mai mayafi ina fata mun fahimci wannan Na'am.
to irin wannan abubuwan shine aka ce ana jefawa a cikin irin wa'annan shugabanni a fa kama fa hukumun bizulm alal khasam al-akhir ko ko fa kama bizulmi sai hukunci akan zalunci akan wane mai casa'in da taran nan ya yi zalunci alal khasamil akhar qabla an yas'alahu an da awal mudda'i tun kafin ya tambaya ya ce kai abin nan da ya faɗi gaskiya ne tun kafin ya ji bakin wanda ake ƙara sai ya yanke hukunci lima da hamahu min karahati zulmi wa shafqa saboda abin da ya kullace mai rai yayi mai nauyi na ainihin zalincin mai akuya daya ana so a kwace mai ita mai 99 yana so ya hada to saboda damuwa da wannan zalincin da tausayi bil miskinin ladhi lahu na ajawahida ga miskinin da yake da akuya guda daya sai wannan abun ya gaggauta mashi yanke hukunci summa in taba ila nafsi sannan sai kuma fadaka ta zo mashi wa zanna annahu fitnatullah sai ya gane wannan abun fitina ce Allah ya jarrabe shi fa kharra raki'an sai ya fadi yana mai ruku'u wa ana bai mai da al'amari zuwa ga Allah fa aza ash-shaytan anna al-qadiyya qadiyatahu ma'a rajulin yusamma uriya shikenan sai shedan sai ya yada wata guba cewa ai wannan wata kadiya ce da ta faru akan wani mutum wanda ake kira uriya yana da matar shi guda daya kyakkyawa ta bakin hausawa son kowa ƙin wanda bai samu ba. Wai annabi dauda yana son matar, ya rasa inda zai ya kwace ta a hannun mijinta. Wai ta wannan dalilin shi ne ya sa shi a cikin tawagar yaƙi aka je aka kashe shi don ya aure matar.
ayya
To, wato- Wato, kun ga kamar Issa ta yi kama da lahu tis'un wa tis'una na'aja?
kalena waliya na ajatul wahida wa saqal qissa ala ma la yuslihu ma a rajulun salih qissa haka da ya tattafi akan wannan bawon Allah na kware wanda baya halatta a jingina wannan magana zuwa gare shi kuma musamman ma ga wanda yake annabi ma'sum fala yub'ad an yakuna uriya rajulan mata fi jayshi daud cewa uriya mutum ne wanda ya mutu a yakin da annabi dauda ya jagoranta fata zawaja daud zaujatahu sai annabi dauda ya aure matan daga baya sunan laha wali zawjiha annabi dauda amma yayi haka ne dan ya tsare mutuncinta ne kuma ya tsare mutuncin mijinta amma ba irin wancan ɗabi'ar da aka yada ba. Ina fata mun gane wannan ko?
na'am
Fa ya judu shaidan madakhalan, to daga nan sai shaidan ya samu mashiga fa fa yulki fi zalika ma alkamin alfasad, sai ya jefa abin da yake so ya jefa na barna. To in irin wannan ya faru, fa yin sakullahu mazal shaitan mayulki shaidan sai Allah ya goge abinda shaidan din nan ya wurga thumma yuhikimullahu ayati sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa yusabbituha bi itqaniha ta hanyar tsare ta wa ihkamiha da hukunta ta fa yadhharu annaha wahayun munazzalun minhu bihaqqin sai a gane cewa wannan bayanin ya sauka ne ta hanyar wahayi daga gurin Allah mai girma da ɗaukaka, wala yu'athar fi zalika muhawalatin shaitan. Saboda haka muhawalar shaitan bai yin tasiri a zukatan masu imani wajen saddan nasu anha wajen kange mutane daga gare ta bi ilka'il mazkur ta hanyar jefa wa'innan abubuwa da muka ambata a baya wallahu alimun Allah masani ne bi ilka'i shaidani ma zukira ta hanyar da shaidan yake jefa abin da aka ambata hakimun fi tamkinihi minu kuma Allah gwani ne wajen tabbatar da abubuwa kamar haka na'am ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد liyaj'ala ma yulki shaytanu fitna Allah yana farar da irin wannan abubuwan ne domin wannan abun da shaytan ya wurgo dan ya zama fitina lillazina fi qulubihim maradun ga waɗanda yake daman a cikin zukatansu akwai kokonto akwai shakka ta munafinci kamar abin da ya faru a kittar Aisha matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya gudana a suratul nur Aisha radiyallahu ta'ala anha an fita yaki tare da ita an zo tawaga ta sauka ta yaki gari ya waye ayari zai tashi a ci gaba da tafiya sai abun wayanta ya tsinke cikin duhu ta tsaya ta yi ta laluban abin da inda za ta ga abin wuyan nan ba ta gani ba sai ta ɗanki shingida ta kwanta sai bacci ya kwashe ta To ga al'adar yaƙi na musulunci akan bar wani mutum a baya guda ɗaya ya biyo bayan ayari kila wani ya yadda silken shi na yaƙi kila wani ya jefar da takobi kila wani ya yadda wani abu nashi ya faɗi sai wannan mutumin ya ɗauko wa'innan abubuwan ya taho da su to lokacin da aka zo za a ɗauki haudaji shine wata rumfa ce wadda ake yi don a sa mata su shiga ciki sai a ɗauki haudajin kawai macen na ciki sai a ɗora a kan raƙumi kawai sai ci gaba da tafiya. To masu ɗaukar haudajin Aisha radiyallahu ta'ala anha da suka zo tawaga ayari ya tashi sun yi tsammanin Aisha tana ciki da yake ita ta ruwaito hadisin ta ce a lokacin mata ba su da nauyi don ba su cin wani abun da zai sa su ƙiba sai suka ɗauki haudajin nan suka ɗora a kan ragumi. suna zato suna tsammanin Aisha na ciki, ashe ba ta ciki. Da ayari suka tafi, shi wannan wanda yake biyo bayan ayari, can da ya ga an yi nisa sai ya biyo baya, kamar yadda tsarin yaki yake, sai iske Aisha a gindin itacen da ta zauna bacci ya ɗauke ta, sai istirja'i. ya daga sauti da ƙarfi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istirja'in da ya din nan sai Aisha ta farka sai durƙusar da raƙuminsa sai ta hau kai ya ci gaba da janta aka ayar. Aisha ta ce wallahi billahi bayan istirja'in nan da ya ko magana ɗaya bai gaya mun ba to suna isowa alƙar shaidanu fi umniyati sai shaidan ya jeho ma munafukai masu ciwon munafinci a zuciyarsu ai aisha sun tsaya ne tare da wannan mutumin sun yi fasikanci kafin ɗan ƙanƙanin lokaci sai wannan labari ya game tawaga gaba ɗaya shi ne Allah ya ce liyaji alamayul ki shaidanu fitnatan Allah yana yin irin wannan ne domin abinda shaitan din nan ya wurgo ya zama fitina lillazina fi qulubihim maradun ga wa'inda yake a cikin zukatansu akwai rashin lafiya na shakka da na munafinci wal qasiyati qulubuhum da wayin da yake zukatan su sun bushe sune al mushrikuna an qulub a- an qubulil haqq ba sa iya karbar gaskiya wa inna zalimina lalle hakika kaga azzalimai bi ma'ana kafirai da fi shiqaqin ba'id suna cikin sabani mai tsawo khilafun dawilun ma'ar rusuli tare da manzanni suna da sabanin fahimta tsakaninsu da manzanni ai su na da'iman fi dalabi ma yubtil da'wal haq tunda su kullun tunaninsu ya za su yi su kawo abin da zai bata da'awa ta gaskiya allati taqumi biha ar-rasul a ar-rusul wadda manzanni alaihimus salatu wassalam suke iyarwa zuwa ga jama'a na'am وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وليعلم الذين اوتوا العلم kuma domin ma'abota ilimi ahlul kitabi kenan domin su san annahu shi alqur'ani alhaqqu min rabbika su gane cewa gaskiya ne daga gurin ubangijinka limajara ma'ahunna ga abin da yake gudana tare da su ma'a a mislu ma jara ma'a kutubi anbiya'ihim kamar abin da ya gabata ne a littattafan annabawansu fa yu'minu bihi ta wannan dalili su imani da shi fatukhbita lahu qulubuhum kuma zukatansu su ƙara natsuwa da shi wa inna allaha lahadil ladina amanu kuma lalle hakika Allah mai shiryar da masu imani ne ila siratin mustaqim zuwa ga hanya mai kakkiya aidinul haq addini na gaskiya al-khalis wanda yake tsarkakakke min shawa'ibi abin nan shaytan wanda gaba daya ya tsarkaku daga ailifin san zuciyoyi ko shubha da shaytan ke jefawa kama ya hadil mu'minina kamar yadda Allah yake abin nan yake amfani da alkur'ani ya shiryar da muminai min hadhihi al-umma ila dinil islamil haq zuwa ga ainihin fahimtar addini wanda yake da gaskiya na'am ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة بغتة حتى تاتيهم الساعة بغتة أو ياتيهم عذاب يوم عقيم Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa la ya zalun lazina kafaru fi miryatin wato kafirai ba za su gushe ba suna nan cikin shakkarsu minhu akan alkur'ani mai girma su yi ta kirkire-kirkire su ce bokanci ne waka ne kaza ne limayul ka shaitan alaihim saboda abinda shaitan yake wurga masu mimma yalbisu alaihim alhaq bil batil wanda in shaitan din ya jeho ya sako masu wa'annan abubuwa sai ya rika hada masu ƙarya da gaskiya hatta ta atayahumus sa'a bagatatan haka za su tafi cikin rudani har tashin alkiyama ya zo masu tashin alkiyama anan abinda ake nufi mautuhum mutuwarsu aw ya'tiyahum azab yawmin aqim ko kuma azabar yini wanda yake aqim abinda ake kira aqim wanda bai haifuwa bakarari to hayyinin nan ya zo masu wanda yake mai tsananin azaba lima fihi azabun shadid bil qatl wato su hadu da azaba matsananciya bil qatl a kakkashe su a wajen yaki au sabai ko a kwashe su su zama bayi au bima sha Allahu min azabi ko kuma abinda Allah ya so ya azabtar da su fi duniya a nan duniya qabla mautim kafin mutuwarsu fasara al-yawmu lahum karihil akib sai aka kwatanta abun da wani abu da malaman balaga ke kira tashbihi tamsili karihil aqim kamar iskar da babu ni'ima a ciki allati la ta'ti bi khairin wadda ba ta zuwa da alkhairi wakila ko kuma aka ce abinda ake nufi al-maqsud bi yawmil aqim abinda ake nufi da ainihin ranar aqim huwa yawmil qiyama ita ce ranar tashin al-qiyama la laila fihi babu dare a ciki bi dalili qawlihi ta'ala al-mulku yawma idhin الملك يومئذ لله يحكم بينهم mm.
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم
kamar yadda Allah ya ce almulku yawma izin mulki a wannan ranar yawmal kiyama lillahi ga Allah yake wahdahu shi kadai babu wani chief of army staff babu wani chief of defense staff babu wani shugaban kasa babu kowa sai Allah shi kadai wa ma tazammanahu min ma'anar istikrar da abin da yake na ma'anar tabbatuwa ya hakumu bainahum Allah ne zai yi hukunci a wannan ranar tsakaninsu bainal mu'minina wal kafirina Allah zai hukunci tsakanin mu'minai da kafirai bima bayyana ba'dahu bayan abin da yayi bayani bayan shi fallazina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aikin kware fi jannatin na'im to Allah zai masu tagomashi da shiga gidan aljannan ni'ima fadlan min Allah wannan falala ce daga gurin Allah mun gane wannan in kaga ka samu aljanna to ka yarda ka amince falala ce daga gurin Allah ba don aikin ka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wata rana yace babu wanda zai shiga aljanna sai da rahamar Allah sai wani ya ce har kai ya rasulallah manzon Allah ya ce walau ana illa an yi tagammada ne yallahu yawa bi rahmatihi sai dai in Allah ya lullube ni da rahamarsa saboda haka in ka ganka a gidan aljanna rahamar falala Allah ce ta kai ka da rahamarsa wata rana wani mutum ya mutu hadisi ne ingantacce to idan alkiyama ta tsayu sai Allah ya ce- shi mutumin ya yi shekara 250 a duniya yana bautar Allah bai taba saba ma Allah ba sai Allah ya dubi mala'iku ya ce ma mala'iku mala'iku na ku kai mun ba wannan nawa gidan aljanna da rahamata Mm.
sai ya juya to Allah la ya rabbi bi amali ayya
ah ni Allah ni da ban taba saba maka ba a kai ni aljanna dai da aikin da nayi shekara 250 bana saba maka sai Allah ya sake duban mala'iku ya ce mala'ikuna ku kai mun ba wannan nawa gidan aljanna da rahamata sai ya sake maidawa ya ce shi dai a kai shi aljanna dai da aikin shi har sau uku sai Allah ya ce to ku dawo da shi sai a dawo da shi sai Allah ya ce to a ɗauki ni'imar gani kadai ni'imar gani kadai da Allah ya bashi a duniya a dora ta akan sikeli sai a ɗauki ni'imar gani sai a dora akan sikeli sai aka ɗauki aikin nashi na shekara 250 sai aka sa akan ɗaya sikelin ni'imar nan kadai kurin ta gani sai ta rinjayi ibadar shi ta shekara 250 Allahu akbar
ka ga ni'imar gani kawai aka ɗauka ba a ɗauki ni'imar shaƙa ba in ka gitta inda turare yake ka ji ƙanshin turare in ka gitta inda fitsari yake ka ji zarnin fitsari in ka i- gitta inda kashi yake ka ji warin kashi ba zo wannan ba ba zo ni'imar ɗanɗano ba har ce ka ɗora mai gishiri ya gaya ma gishiri ne ka ɗora siga ya gaya ma siga ne ka ɗora maɗaci ya gaya ma abu ne mai ɗaci Allahu ka ɗora mai tsami ya gaya ma abu ne mai tsami kuma duk abu ɗaya ba ma zo kan wannan ni'imar ba mun gane wannan ba a zo ni'imar ji ba ita ma ba zo kanta ba ɗaya kawai aka ɗauka kamar yadda Allah ya ce wa in ta'uddu وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها wallahi inda za ku rika kirga ni'imomin da Allah ya mana yanzu haka kawai sai ka tashi da safe ka ci kosai ka sha kunu ka ci zogala ka ci rama ka ci face ka ci wane ne duk ka hada wani injin aka sa maka a cikin kai ke markaɗa wa'innan abubuwa ya tace wanda zai gina jikinka daban ya tace wanda zai zama kashi daban ya tace wanda zai zama fitsari ya tace kaza ya tace kaza ya tace kaza kawai baka san duk wa'in wa'innan ayyukan da ake maka ba Allahu akbar wannan iskar da kake shaka baka sani ba wani dattijo Allah ya kaddara ya samu rashin lafiya aka kai shi asibiti ya kwanta tsawon shekaru babban attajiri ne ran nan ya samu sauki za a sallame shi sai aka kawo mai bil 175 da ya dubi bil din kawai sai ya fashe da kuka sai ma'aikatan asibiti ya suka ruga wajen shugaban asibiti suna gaya mai dattijan nan ba da gamun ba shi bil kawai ya fashe da kuka nan da nan sai mai asibiti ya taso ya ce baba lafiya kake kuka ko bil din ne ya maka yawa mu rage ya ce a ba bildin ba ne min yawa na ga kawai abu guda ɗaya na zo ba ni da lafiya aka duba ni aka yi min aiki aka ba ni wannan bildin amma tsawon shekaru Allah yana ba ni iska ina shaka Allah yana ya ba ni gani ina gani ya ba ni ji ya ba ni kaza ya ba ni kaza daidai da rana ɗaya ba a taɓa kawo bildin wa'innan abubuwan ba da Allah ya mun ni'ima Allahu akbar
shi ne kawai nike kuka ba wai kudin ba ne suka yi min yawa saboda haka Allah shi ne almulku yau mai izin lillako wahadahu wa mata zammanahu min ma'ana al'istikira ya hakumu bainahum bainal muminina wal kafirina آه، بما بين بعده دون منكر تنك Alright.
فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم duk wannan fadlan min Allah falala ce daga gurin Allah wallazina kafaru والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين wallazina kafaru su kuma waɗanda suka kafirce mu Allah wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu fa ulaika lahum azabun muhim kaga waɗannan to suna da azaba wadda take mai wulakanci shadidun bi sababi kufrihim saboda sababin kafircin su Allah mai girma da ɗaukaka yayi alkawarin zai musu azaba mai radadi mala yace wa kad taqaddama bayani ya gabata anna mawdu'a sura abinda surar nan take bayani ta'zimu sha'airid tana nuna mana girman ƙa- girman dokokin addinin musulunci wa min ta'zimiha to daga cikin girmama dokokin addinin musulunci himayatuha an a'da'iha Allah ya yi alkawarin tsare addininsa daga abokan gaban addinin. Allazina yas'auna fi ibtaliha wa inda dare da rana suke aiki don bata addinin musulunci. Yanzu ɗan banzan nan Trump wai da ya tashi jeho nukiliya na'am wai sai jeho arewa to ya je wani sai kuma aka jeho ta wajen sakkwato ba taɓa jehowa ba kwanaki.
okay an je wani dan
an je homan ba suna da wakilai ba aiko su can ba su jeho ba ba suna da wakilai ba na'am to wakilan nasu koda da su aka yi amfani don a ɓata ko a ci mutuncin musulmi na fata mun fahimci wannan na'am don a ci mutuncin musulunci da musulmi a hana musulmi noma a gonakinsu a hana musulmi kiwon dabbobinsu a firgita mutane a ɗora musu abubuwa daban-daban saboda haka lokaci bayan lokaci sai a ƙirƙiri abubuwa na ƙarya don a yi amfani da su a yaƙi musulunci da musulmi.
ta Saboda haka, ko da daga can asali ba daga can aka jeho ba bisa ƙaddarawa, to wakilansu suna masu aiki a duk inda suke. Waƙar a karaja ahala hamin diyarihim sun fitar da mutane daga gidajensu. don cutar da addinin musulunci meye bambanci tsakanin abin da bandit suke yi da lakurawa a yau a Najeriya wa'azin Allah lahun bilkitar sai Allah ya yi ma musulmi izini da yin yaƙi wa wa'adahun bin nasiri kuma Allah ya masu alkawarin su za su yi nasara matuƙar sun tsaya akan gaskiya domin su ma musulmin ana so su tsayo akan gaskiya wata kalisu da'awa da kuma tsarkake wannan da'awa min shawa'ibi shaitan daga ainihin shubahar da shaitan ke sawa hatta la yaltabisa alaihimul haqq hatta yanda kada ƙarya da gaskiya ta cuɗanyu ga al'ummar musulmi
na'am ba Allah ya gaya mana a wani guri ba wa adallahu allazina amanu minkum وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم na'am وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا to me za su yi يعبدونني لا يشركون بي شيئا na'am ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa adallahu allazina amanu minkum na'am wa amilu salih wa amilu salihati Allah ya yi alkawari wa wa'inda suka yi imani daga cikinku bayan sun yi imani suka yi aikin kwarai to Allah ya yi alkawarin me ya masu alkawari la yastakhlifu la yastakalifannahum fil ardi Allah zai sake halifantar da musulmi akan doron ƙasa kamar sakalafan ladina min qabli min qablihim kamar yanda ya taba halifantar da wayanda suka gabata kafin su dai kenan wa la yumakkinanna lahum na biyu wali yumakkinanna lahum Din.
dinahum alladhi irtada lahum kuma Allah ya tabbatar masu da ci gaba da yin addinin da ya yarda su yi biyu kenan wa la yubaddilannahum wali yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna amana kuma tsoron da suke makafirai sai a yi canji sai Allah ya lulluɓa zukatan musulmi da imani da ƙarfin niyya da ƙwazo da jajircewa bayan haka ya'budunani la yushrikuna to in suna so a tabbatar masu da wannan sharaɗin shi ne ya abudu na ni la shirku na bishaya su bauta mun ni kaɗai ha- kada su haɗa ni da kowa wajen ibada wa man kafara ba'da zalika ulaika hum fasiqun wanda duk ya kafirce bayan wa'i- wannan to wa'annan su ne fasikai To kaga an nuna mana ƙa'idar cin nasara na ga wata firar da aka yi a aljazira na'am
tsakanin musulmi da ke falasɗin da yahudawa sai suna mukabalar suna tattaunawa ya su ya su sai aka zo wata gaba sai shi musulmin ya ce ma bayahudan ya ce ai mu duk abin da kuke yi dinnan na shedanci da kashe-kashen mutane mu duk gaba ɗaya kallon ku muke domin annabi mu annabi muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana akwai wani lokaci da za a yi fada tsakanin musulmi da yahudu Allah zai ɗora musulmi ya ba su nasara akan yahudawa har za a kai matsayin ba yahude zai je bayan dutse ya ɓoye ko bayan itaciya ya ɓoye saboda yana jin tsoron kada musulmi ya zo ya kashe shi duk inda ya ɓoye ko bayan dutse ko bayan wata itaciya sai wannan dutsen ya tona mai asiri sai wannan itaciyar ta tona mai asiri za ta ce ya muslim ya kai musulmi ta'al zo nan ga wani ba yahude nan a bayana ya ɓoye zo ka kashe shi Allahu akbar
sai ya ce illa shajaratul garkar sai wata itaciya da ake kira garkar ita ce idan ba yahuda ya ɓoye bayanta ba ta tona mai asiri sai ba yahudan ya yi dariya ya ce nima na taɓa jin wannan hadisi kuma na yadda da zancen annabinku da ya faɗi wannan annabi muhammad sai ce to amma ba fa irinka ake nufi ba kana shan giya ina shan giya kana zina ina zina kana caca ina caca kana kaza ina kaza to ba irin ku bane za su samu irin wannan nasara akan mu Allahu akbar Allahu akbar wasu musulmi ne Allah zai kawo tsarkakakku wanda ba sa yin irin wa'innan ɗabi'un ba sa irin wannan saboda haka muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya mana taimako ya mana shagora Amin.
za mu iya ƙara ce wa'innan hukun sai na dai an ce lokaci ya yi da biyu in ba da shari na
sai kuma mu tashi akan wannan to wallazina hajaru eh na'am alhamdulillah saka da alkhairi
amin